إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon haduwa a markazu ahadu sunna al jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha ɗaya ga wata na sha'aban hijira shekarar 440 daidai wanda ya dace da sha bakwai ga watan hudu shekara 2019 don sha Allah za mu yi darasi na goma a cikin littafi na motsa ta imam malik rahimahullah darasi na goma sha Allah kayan nan akwai tambaya cikin darasi da ya gabata wani dan wake cewa bayani da muka yi akan irin tuwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar cewa ya sa irin kaya wanda su suke sawa kahurai wannan magana da ya kawo ruwaya da wasu kan kawo ta cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu wannan hadisi ne tabbatacce wanda ya kama da mutane yana tare da su kuma wannan magana ce wanda shi manzan da Allah ya yi kusa san shi wannan magana zaman da zaka gane maganar da take da alaka da wannan sutura abinda malamai ke bayanin irin wannan magana tana kan abin da yake banta da wa'annan mutane abin da aka san wannan abu ya ke banta ko ke da alaka da addinin waɗannan mutane imma majusawa imma nasarawa shi yasa kaman wanda ya karanci iziya cikin iziya na ga alama zai kaga yasa cikin ababen da ake cewa ridda ya ce wanda yasa zinnar zinnar daga nan wasu su ce kenan duk wanda yasa santir ya kahurta ya ridda menene zinnar da suke magana kan shi wanda ya san manya-manyan fadodi suna da abu suke ɗarmawa a ciki daga kagan shi alama ce ta manyan kiristoci ya su ɗarma a ciki to wani zai ɗauka kamar zaman santir ne amma ba santir wanda ka sa a gindi ba na ɗari wando ba a santir ne na alama na malaman kiristoci ne suna magana ko a yanzu ko a da akwai kaya daga kagansu kasan kayan kiristoci ne kayan addini ne irin hularsu da irin rigarsu ko yanzu akwai ta kinan irin wa'annan ne abin da yake banta da addini ake cewa ka zama kamar su daga mun da wannan kaya ya mace kirista ne ko bai yahudi ne ko wasu irin kayan su da ke da alaka da addinin su amma a ana maganar tuwa ta yau da kullum shin ga muku aikace sahabbai da sauran inda musulunci ya je da jihadi ya kai duk inda aka je abinda musulunci ke magana nau'i imma a cikin misali alhariri irin mu'asfar da irin duk abin da yake bayanar da al'aura idan isa ka misali yanzu musulunci ya shiga kasashen indiya ya shiga china ka hanyar zaunan wanda sahabbai babu wani shubha babu wani yake sakani a nan waye ya shigo nan waye ya shigo nan sai sahabbai da kan suka shiga cikin indiya suka shiga cikin china suka yi addinin musulunci za ka ga har yau irin kayan su isa daman su ne kayan gaban mutane amma ko a ina ko a china ko a india ko a china za ka ga irin kayan addini daban irin wannan aka akwai buddhist akwai india akwai a china kiran suna irin wannan kaya irin nau'in na ma'ana addinai shin da kasa za mu ce wannan ma'ana buddhism ne ko ba indiya ne ko ba kaza ne amma kaya na gama garin da ake na yau da kullum in dai bai canza ba wannan abu da aka wadi ba in zai ce ku hutta kayan ku sauya kayan ku kuma aikace daga maka aka fara da manzon Allah ya zama sallama bi ce ba a wasa alkebba a wasa rauni a wasa a wasa jallabiya dama ya su amma ba su ci karo ba sun ma dace da sutura ta musulunci ta ta mutunci shi muke bayani kullum abin da muke magana irin kaya duk kayan da yawan tambaya duk kayan da zai zamanto ya bayyana da al'aurarka ko naɗi ne kun bashi da kyau ga musulmi daban zai suranta al'aurarka a ga kirenitinta ko a ga ragarga ko naɗi ne ya musulunci ba ake ba da model ya aiki da nau'i da irin wannan shiga din da ka shemis ce mene da ka polo ce ka t-shirt ko ko t-shirt ko wanda sai dai inda ka sa riga ta bayyana da al'aurarka musulunci na inkarin ka shine ba abu kenan eh shine abin da yake da alaka da addinin mutane amma abu ne da kullum wanda kowa yana yi wannan kasa wannan inda ne wannan da addini ba cewa iya matsayin wai kaman ka shiga wancan addinin ko kai ma ɗaya kake da kirista duk da cewa kun magana ga gani yanzu misali nan da yan kwanaki aka gudu wani babba cikin manyan yan Nijar a wani wuri babba sai wani nake ce kaga wancan na bayan shi na ce wallahi ba ba musulmi bane ba kirista ne ha da cikin da kirista ne da alkyabba da garɗe cikin da komai da wannan hular in ba wanda ya san shi bai ce musulmi ne amma kuma ni ka san shi ba musulmi bane ba kuma ya dauki babban matsayi a Nijar babban matsayi a Nijar ba wanda zai gani mai san shi ba shiga shi ma shiga shi irin tamu ce ko mi ɗaya da namu in ba wanda ya san shi bai asalin shi da ko shi ba gane shi sai ka ce kodin kai ma shi ma naka ne ta haka kenan babban abu dai ka a sa abin da ya saba ma addinin kuma da nau'i da aka hana su in su alhariri in su ma'asfar sai bayani na mas'ala ta da muka yi magana ta wanda ya samu sallah ta farkon liman ta sallah abin da ya samu da liman shine farkon sallar shi bayanin wanda ya ƙara sura a raka'a biyu ta ƙarshe a zuhur ko la'asar wannan shi ne sabon kamku bayanin ta a wancan zamani su magabata da suke saɓani a kan waccan mas'ala ta idan ka sami liman sallaka ta hurko ce wajen jamhur a'a ta ƙarshe ce za ka ciko wannan su suna magana wanne ne yahi ba mu ce an kai ka sallaka ta ɓaci saboda kuwa sani ba a manzan Allah haka kurin ya tabbata a sunna wani lokaci yakan ƙara karatun sura a raka'a biyu ta ƙarshen azuwar ko da asar mutum ne kan ci bulugo maram cikin babin ƙira'a za ka ga da wani hadisai a manzana yana ƙara wani abban sura wani lokaci a kan fatiha kaɗai kenan shi sa ka cikin aka da da yake magana cewa wa manzana suratan filaka ta akhira ta yi ya ce falashe alai dole ya ƙara ma'ana ta magana mai aka da yake magana duk wanda ya ƙara sura a raka a biyu ta ƙarshe ya ce falashe alai ba komai a kan shi saboda ya san akwai magana akwai sunna kan maganar wadda ta kawo haka kurin ba mantuwa da gangan wata ranka ƙara wani abu akan fatiha a raka a biyu ta ƙarshe ta azur ko la'asa ko isha wannan zai ke dan me da ke shi zaka dan buso dan ka ƙara suran ma ba matsala a wajen su ba wuce sarar da bace domin ya zo a sunna ƙara wani abu daban bayan fatiha a raka a biyu ta ƙarshe da abin da dai babu wani abu da kima kan abu insha Allah sai ci gaba da darasinmu na goma na goma cikin wata ta Imam Malik za mu tashi al'amur fi ru'af yaya za a yi da haƙo in ya zo a cikin sallah حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن حرمله الاسلمي انه قال رايت سعيد بن مسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تقتدب اصابعه من الدم حتى تقتدب أسابيع من الدم الذي يخرج من عنفه ثم يسلي ولا يتوضا abin da yake wannan ruwaya mun ga imam malik idan ya zo kan babin mas'ala duk abin da yake da shi na hadisi kan mas'ala in ma hadisi marfu'i ko mawqufi ko maqatu duk zai zo da shi na malaman shi haka na malaman malaman shi tabi'ai haka na sahabbai za mu ce idan ya samo ko zuwa marfu'i duk abin da yake da shi a wannan mas'ala zai kawo shi yanzu nan wannan mas'ala ta yaya za a yi da haƙo ya kai maka wannan hadisi na mace hadisi ne mawqufi kuma hasan na sai ibn musayyib cewa shi abdurrahman bin harmala yake cewa ya ga sa'id ibn musayyab yar'uf iya haƙo fa yakhruju minhu dam jini iya zubowa daga hancin shi iya matsewa hatta taqtadib asabi min ad-dam alladhi yakhruju min anfi hal ya dutsen shi za su yi jajjawur saboda jinin da yake tatsewa daga hancin shi sun man salli wala tawadda ya sallar shi kuma bai ba arwalla sabuwa nan menene idan mun diba baban da muka kare kahin wannan za gane maganar da yake nan jini iri akwai jini da yake zuba ba tsaya beki ya wuce karin ya an tatso shi bayani ya gabata bayan na magabata wanda huta suke daga sallar ko su gusa daga sallah su koma geyi su wanke jinin kuma su komo ko su yi gini ko cikinan wannan bayanin ko da bai maka gwagwar ba kasan iya ni kenan a wannan magana jinin da ba zubowa ba yake kai tsaye iya zubowa gaba daya wanda yake dan numfasawa ne wanda za a iya dan matsa shi dan kaɗan kenan shine kenan yake dan murjewa kuma ya ci gaba da sallah bai sake sabawa da wallah ba wannan sa'id ibn musayyib cikin malaman manyan malaman tabi'ai kuma ta shugaban malaman na tabi'ai wa haddathani an malik an abdurrahman ibn mujabbir أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختدب أسابعه ثم يفتله ثم يسلي ولا يتوضأ نعم عبد الرحمن بن مجبر يكي تشوى يا سالم بن عبد الله iya dan Abdullah bin Umar kenan yana hudu jini daga hanci shi iya matsewa hatta taqtadib asabi hal ya tsotse shi za su yi jaka kenan ba mai zubowa bane ba eh hayar shi za ta jajjawo na magana jinin dan kai zubo mai na kenan iya matsewa ka su mai fituru ya matse jinin sun mai salli ya sallar shi wala tawadda bai sake arwala dan bayani ya gabata akwai masu ganin ana sake arwalla saboda hutar jini amma babu ruwa tabbatawa ta kawo bacin arwalla don hutar jini nan da ya gama kenan gani za ka yi ka matse ba matsala komi kam ka murji haka koran ka ci gaba sallaka al'amala fi ma ghalabahu dam min jur'in aw ru'af tunan kuma jinin ya kai gaya iya zubowa nan menene bambancin wancan mas'ala tau da muka yi taho kafin wannan ba take bayanin ciye su wanke su komo da wannan wanda kuma shi kuma zubawa wata ya bace ba da wannan ita wannan da zamu magana kanta shi jinin ya yi karin aje a wanke a dawo wanda bai tsayawa ne kuran shi da mai asara shi ne zamu magana anan jini wanda ya jini ya rinjaye shi na ciwo ne yake zubowa bai tsayawa ko habo ne in maka je kawai ciyar irin shi nake zai magana zai maka zai maka magana me hukuncin irin wannan shi kina shi ne an wancan ne mai zubowa a in an wanke zai tsaya sai a je a wanke a dawo illa akwai ka'idu malam ke sawa na kaɗan dai ba bar alƙibla ba ana wankewa a dawo a cikin sallah idan wanda bai zubowa ba da yake dawa inda an dan murje zai murzube bai dugo ba za sa yatsa ko da ya bata yatsan bai komi ba ba komi sai ci kabar sallama matsala nan kuma kadawa ce yake bai tsayawa حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عبي أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة صبح فقال عمر نعم ولا حرج في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه وجرحه يتعب دما abin da yake ruwayar misir bin makarama yake bada labarin cewa ya shiga wajen umar bin khattab min al-lailatul lati tu'ina fiha a daren da aka soke shi wanda wannan abu lu'lu'a fairuz wannan bai hude da ya saki umar a sallar asuba cikin duhu ya kwaba mishi wannan kuka dai wanda dai an san abin da ya wakana to ai an dauki umar an tare shi gida ya ce a wannan dare ya je ta da umar don sallar asuba sai umar ya ce kwarai kenan daidai ne ba na kulawa da sallah a yi sallah duk da ya cikin wannan jiya jini iya zubowa kuma da dukkan alamu ya ga ba rayuwa ba zai an san zamanin babu likita in ta yanzu ta za a je a bude amma wata rasuwa a yi a ɗirki wane ne ya an bashi abin sha ya sha madara sai ganda ta zo wata ƙofa kenan san babu abin da saura da shi da ya sha iya sha madara inda take ya ta ta ƙofa jinin kenan ya san ba abin da saura Allah kurin wasiyoyi da shirin kurin koma zuwa ga Allah a wannan hali an ne maganar sallah kuma shi kwarai wala hazza fil islam liman taraka sala kwarai babu wani abin da ya saura na rabu kenan babu wani rabo da musulmi da mutum zai samu mutuka ba sallah kenan sallah ita ce mafi girman al'amari dole ba sallah kamar ruwa ta ingantacce cewa sallah ita ce mafi girman al'amari amma da iya fa liman su wa'ada duka salatu salat imaduddin ita ce jigon addini duk wanda ya bata sallah ya tozartar da sallah to sauran da abin zai biyo ma zai bata shi kenan ita ce jigon addini gaba daya wanda ta gobe kiyama wajen binciken aikin bayi sallah ake fara kawo a bincika in ta kyau ne a dibi sauran idan ba ta kyau ba sauran da ya daga gaba abin da Allah ya kuma amma baka samun kyakkyawan matsayi kenan sai umar ce babu wani rabo a musulunci ga duk wanda ya bar sallah shi sa umar iya daga cikin masu ganin tun iya cikin lahi shama ya ce masu ganin cewa duk wanda bar sallah ɗaya da gangan ba uzurin komi ba barci ba mantuwa Allah bai bukatar ta da gaggato ya tuba koma ga Allah kamar zaman kawo nan kawurci ne butulci ne sallah ɗaya iya cikin masu wannan fatawa da shi dan Abdullahi da su da su Saifa kenan babu ita ce gaban al'amari ba wasa da ita yace fa salla Umar Umar yayi wannan sallah wajuruhu yata'abu daman iya sallah ciwon yana kaɗo da jini bulbul jini ya zuba jikin shi haka ya sallah kuma amma ka kenan jinin da bai tsaye ba ce an wanke a sa'a haka za a ci gaba sallah nan kenan hukunci guda ne duk da nan ya kama ka ruwaya ta Umar ta magana ji dauki magana jinin ne haƙoƙin ne na ciwon ne ɗaya ne dai jini da iya kaɗawa bai tsayawa ba ce an ji an wanke an ci gaba da sallah za a yi sallah a haka nan ba tare da an wanke shine cikin fasalla umaru wa juruhu ya ta'abu daman umar ya salla wa juruhu ciwon shi ya ta'abu dama yana kado da jini wa haddathani an malik an yahya bin sa'id anna sa'id bin musayyab qala ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن مسيب أرى أن يومي برأسي إيماء قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك abin da yake maganar ta cewa shaidu bin musayyab ya yi magana cikin irin almajirai cewa mata rawan fi man galaba hudan yur'af فلم ينقطع عنه me za ku ce kan mutumin da jini ya rinjaya na haɓu kuma haɓan bai tsayawa daga wancan mutum magana mai tsayawa ne zai tsayawa ne wannan bai tsayawa قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد سعيد بن سعيد sake cewa bayan kenan amsa zai mai da masa amsa ga amsa da ya bada ya ce ara ina ga kenan fatawar shi fikihun shi akan maganar an yi ume birasi iman ya yi nuni kuran nan me ya ka maganar nuni saboda ayi duk da san habo idan ka sunkuya ƙara zurwa zai magana kenan nan bayan maganar zama da shi ba ce sallah ba a yanda za ka yi da shi ka yi jaran abin za ka ta yi da abin kenan za ka baka ci ka yi duka da ka duka to ƙara zuwa zai sai ce kenan kana da dama kurin ka yi ishara ka yi nuni ba kenan ba sai ka yi ba sujada ko cikakken rukuyi wanda jinin zai zubo dan kana yi abin zai kashin ka dan karuwa zai kara kadawa zai to wannan bayani na sayyid ibn musayyib sai malik ya ce wa zalika habbu masnatu al-zaniya fa anta ta malik iya ga shi ma haka ya zaba ya ga wannan shine ra'ayi mai kyau ta ga wanda ta mata malik fi imam malik kenan ce kenan shi ma akan haka yake kenan a yi ishara ba tare ba da an duka don kuma kwasan duka wala za ta kama matsala sai alwudu min da madhi arwalla idan aka hundo mazi yin arwalla dalilin fitar mazi duka dai wannan abinda makaranta kowanne dai na manciya kowane da ya inganta imma maqatu'i imma hasan imma maqufi imma maqatu da hanzu ba marfu da katun nan namu ne ba marfu duka da hadisi ne imma maqatu'i imma marfu imma sahabi ya ce ko kuwa wani aikin tabi'i ba ma hadisi marfu kan magana hanzu sai al-wudu min al-madai magana arwalla dalilin hutar mazi حدثني يحيى عن مالك عن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المضي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليندح فرجه بالماء وليتودى وضوءه للصلاة abinda yake maganar miqdad bin al-aswad yake bada labarin sayyidina ali radiyallahu anhu ya amarahu ya mai umarni an yas'ala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamai manzan Allah ya manzan Allah tambaya amur rajul idza dana min ali ya manzan Allah tambaya ya rasulullah me shi sai ali yasa wannan mikdar da mai tambayar ga akwai daga dalili ka tambayi manzan sallallahu alaihi wasallam me matsayin idan mutum ya mu'amala wasa shin da namana ya kusanci iyalan shi aka yi da mu'amala sai fa kharaja minhu maziyu ya maziyi ya hutu ba mani ba mazi kawo misali tambaya mata alaihi me ke kan wannan mutumin da ya samu haka game da iyalai shi mazi ya huto mishi ka tambayi manzan Allah yaya hukumcin wannan bawan Allah sallallahu qala ali sai sai dana ce to dan me ya kawo kai ahlul bait kamar sayyidina ali ya sa wani na waje yawa annabi wannan tambaya akwai dalili shi ya sai tana ce gaya maka da dalilin da yasa da tura ka ya ce kala ali fa inna indi ibn rasul sallama ni a waje na mana akwai ɗayar manzan Allah tare da ni sirkin shi ne akwai ɗayar manzan Allah sallama tare da ni wa ana astahayya an as'ala ina kuma tambaye shi wannan magana na abun da shayi na magana iyalai na ta kai na ta musulunci ya san magana kumya da magana alhurma ta sirki da sirkin shi nan sarako duk da dan alibaita ne dan uwan shi ne dan kusan kishi ne a zadana ali dan uwa ne amma yar mun da shi amma duk da ana akwai misalai ka aika misalai na wanda suke da yau iya da wahala ga mutane a ce ka armi diyan wanda kuke diyan maza biyu ko diyar wanda kuke diyan mata biyu a haka diyar ce diyar ku sun sun sace ne cikin ga ko haka za a ce diyar ce amma arme bai haramta diyar ce a zumunci amma arme akwai arme tsakanin anta babban misali sayyidina Ali da Fatima Fatima da yace ga sayyidina Ali dan ɗaya dan wanshi ya ku ciki ɗaya Ali abaji wa mutane ya ta baji wa sai sanan zalma Ali shi da manzon Allah bi manzon bi suke kidan ka Fatima da yace ce to amma arami akwai da kansu haka arami Fatima to amma duk da haka saboda ganin sarakuntaka yake kuma yawa annabi irin wannan tambayar yasa mu kidan ka je ka manzon wannan tambayar an ce na ya tambayar iya nan amma da sunan wani daga wata ruwaya sai da ce annabi ya ce kaza sai da wata ruwaya sai da ake bayan labarin annabi ya ce kaza kan kaza an ce wannan dan annabi ya bada amsar sayyidina ali iyana sauran sai da kan magana kur annabi ya ce kaza kaza kaza kamar shi ya tambayar a shi ne mai tambaya amma sa wani ya tambaya mishi a madadin shi kina su waye mai tambaya asa hakikan mai tambaya sai da ali ne kuma amma kuma annabi ya kasa iya nan sai ga wata ruwaya daga ali ya ce na tambaye manzon Allah kan kaza kan wani mas'ala ya ce mini kaza magana ce za ka ɗauka ga ma'anar magana tambaya da ya ce mu zana tambaya hakikani ba shi ba da kanshi bane ba tambaye shi ce amma yasa wani ya tambaya a madadin shi sai ga wani an kai ruwaya da sai ka sai da na ali ne tambaya to dai anan kenan ya gaya mishi dalili sai da na ali cewa ni ina diye shi a wajena kuma wa ana astahi an as'alahu ina mai ina kullal in tambaye shi قال المقداد yake cewa shine shi aka sa yace fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dalik ni kuma sai na manzon Allah tambayar wannan tambaya ta sayyidina Ali na tambayar manzon sallama yaya matsayin na matsayin idan mutum ya kusanci iyalan shi ya hudda mazi ya zai eh fa qala annabi ba an ga kun ce fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dalik sai nawa manzan Allah tambaya akan wannan me wannan abin da makaranta baya tambayar da aka ce yayi ta matsayin mutumin da ya kusanci iyalan shi yauta mazi me zai yi shi ta anzalik ya ma ishara ga tambayar da aka sake kai sai ga maka amsal fa qal sai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idza wajada dhalika ahadukum idan ɗayan ku ya samu wannan mas'ala ta mazi falyandah farjahu nan annata ya dauka arrash ya duka alƙasar yayyan hawa ko a ɗan jika da ruwa to ganin wannan ma'ana biyu tana ɗaukan faliyanta to akwai ruwaya tabbatatta daga malik cikin majalar malik wanda ka faliyar gasin kuma shi ke kusa da ma'anar kalmar alkusul ana ita ta yi ma'ana ita ta yi dace da wurin ba kowa suka ruwa ba a ma'ana ya wanke eh faliyanta farjahu ya wanke farjin shi daga fasara kan na ta kun ya watsa ruwa kun shikenan ma'ana ta ɗauka ma'ana biyu kuma a nan ta yi dace da magana ma'ana al-gusul da wata ruwa ta kama magana gusul ke wankewa ake ya ce faliyadda farjahu bil ma ya wanke farjin shi da ruwa wale tawadda wudu'ahu li sala ya arwala irin arwala kuma salakin sabuwar arwala kenan kenan wutan mazi me yake wajabtawa wanke al'aura da kuma sake sabuwar arwala magana kenan kenan kamar dugon abin lulu kenan duk iya dugowa na sa abin lulu abin hori ko ta siffa ce ta yadda yake kaɗo mishi daga cikin shi ya ce fa'ida wa zai zalika a hadukun in ɗayan ku ya samu irin wannan faliyar da sila zakarahu ya wanke al'auran shi wale ta wadda ya yi arwala wudu ahu li sala arwala irin ta sallah ya ani almazi in mazi ma'ana ya kaɗo na ce ƙurɓar kaɗa zama ga magana a gaba wanda yake kawo maganar irin akwai yanda yake mai yawan huta mishi zai kawo maganar cewa kai ya kawo a kada shi na rashin lahiya amma mai hutarwa mana na sha'awa dan akwai huta hatta mani ko mazi suka samu akwai masu rashin lahiya ta yawan akwai lokaci ya kaɗawa akwai zama akwai masu ba nan ma imma rashin arme ne imma rashin lahiya ce bai rabuwa ko arwan lahi sallah ita kai sallah to wanda yake kada da rashin lahiya wannan shi bai matsayin ba ta da kwaci da sallah amma wanda yake fadawa hutawa na sha'awa shi zai wanke al'aurar shi kuma ya arwala irin arwala ta sallah wa haddathani an malik an zaid bin aslam an jundub mawla abdullah bin ayyash annahu qala سألت عبد الله بن عمر عن المدي فقال إذا وجدته فقتل فرجك وتودع وضعك لصلاة shi abinda nan ya kaga jundu maula abdullahi bin ayyashi ke cewa ya tambayi abdullahi bin umar akan matsayin maziya za ka yi da shi in ya zubo shi ma dai ce mishi idan waje ta an ka samu mazi fa ka sir farjak ka wanke farjinka wa tawadda wudu ka sala kai arwala irin arwala ta sallah kura to sai arruhu satu fi tarkil wudu min mazi rangome nake magana yanzu rangome akan ba an ce yana da maka mazi ba ba zai in ya kaɗo in ya ɗugo a yar walla to nan ga maganar rangome an yi rangome ba sai kai a rolar ba حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أسلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي سيد بن مسيب يا ابن سيد ke cewa ya sa wani sayyid musayyib sayyid musayyib ya ji wani mutum ana mai ya ji ana mai ana mai wani mutum ya mai tambaya iya ba sayyid musayyib musayyib tambaya me matsayin mutum ya ce mishi inni la ajidu balal ina samun lema kina ina wanda bai rabuwa da shi iya samun lema ta mazi wa ana usalli ko ina cikin sallah afa an sarif zan huta daga sallar fa qala lahu sa'id ana mun sayyid yace law sala ala fakhdi kal irin wannan irin nau'in ko da zai zubo ya gangaro akan cinyata ba dagowa ba kina mazi ko da zai zubo akan cinyata man sarfa ba zan juya ba in bar sallah hatta aqdi salati sai da kare sallata nan ya magana kenan masu sarfin mazi wanda bisa rabuwa da shi wannan yan wahata maganar makanta wannan na gaba dai wa haddathani an malik an salt bin zubair annahu qala سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال أندح ما تات ثوبك بالماء وله عنه shi abin nan da yake cewa shi ma ya ce bin zubair ce na tambaye sulman bin yasar an balal akan wannan lema ta mazi kenan da yake yawan samun shi ce ajidu ina yawan samun abin faƙar ce an dih mata ta sau bin ma kurin ka zuba wata lema kamar ka jika jika ƙasan tuhaka da ruwa wala anu kurin ka kau da kai gare shi kenan ma kai dame ka kurin ka zuba ɗan lema a wandanka wannan duk rashin lahiya sarisal baulo ko shaka tana bin haka za ka yi baka aiki kamar masu cewa wai wani iya rashin lahiya rashin ibada masu ɗaukan mata masu yawan mutsari ko maza masu tiyo a ce bin sallah a'a yoyon mutsari na namiji ko mace ko yoyon mazi ko mani duk abin da ya zama to bai tsayawa hukumcin su guda ka ce sarisal baul ko sarisal mani ko salisul madri duk wannan hukumci su guda a musulunci ba ba a ce ya sallah abin da koyace kansa kurin in lokacin sallah yi kurin za su yi arwalla su shiga sallah ko da wutsarin iya zubowa sallah za a yi ko da mazin iya zubowa sallah za a yi ko da manin iya zubowa sallah za a yi kuma shi na mani wanda shi an san wanka ne ko shi mani in ya zama to yana hutawa ba na sha'awa ba kuma dama wanka babu wanka ba da maka ba hutalomani ba na sha'awa ba ba a mai wanka ƙalƙashin wanda ke da mas'alar mutum ya yi wanka na janaba ya ƙare mani ya mutu wanka zai sake a a wannan shi ne kama wankan ya gangaro kuma ko ba wannan ba duk manin da ya huto ba sha'awa ba a mai wanka an ce yana huta da jin ko hata ka shaka bugu ma ya sa ya hutuwa da karo bugu bugu ya sa ko bugun ruwa da yawa wani kuru kari ya sa mani ya kado ya kado wani karfi amma kuma sama ba na sha'awa bane ba kuma nan wasu samu matsala ta matsalar waji shi ke da shubaha da mani sau da samari sukan kawo wani jajen da yawa cewa kullum ba na tsari mani ya hutawa na farko dai muka muku abu sananne ka'ida sana ba sa kanta in dai mani ya hutu ba sha'awa bai tsayin wanka ba mai wanka illa kuna a magana arwalla to yanzu ya a ce ba na wutsari kenan kai kan ka san ba na sha'awa ba ne to wannan dama iya da suna daban abin da yake fitowa bayan wutsari mai kabari ina mani sunan shi wadi ko wadi shi dama ba a mai wanka kurin wanki ake kamar wutsari ne alwadi to su baka suke mani ta wanka ba mai wanka sunan shi wadi ko ba mani bane ba to ko mani ya fito ba sha'awa ba mai wanka wannan da ke nan za nan shi ya bashi fatawar cewa kurin kaɗan jiga abinka haka man zana sabar ke cewa wanda ke saboda gudun shubha ta wasu yasa an yi kwanan tsari tsari ba in masu shakka abin tsari sai manzo Allah ka ce idan mutum ya arwala in ya kama ruwa ya watsa ruwa a wandan shi wanda duk mai kokonto haka manzo Allah ce kenan baka dan nema nema kai wannan ne mace kun shikenan baka aiki da shakka duk ture shakka ne manzo Allah ce idan mutum mai waswasan hutsari ya ja kuwa ya wuta bai wuta ba in ka kare kama ruwa ka zuba ruwa ka jika ruwan nan ka da ruwa kai na kaje wata sabon lema mai dan sanyi sanyi sai ka ce wancan ruwan ka watsa ne haka yace manzo Allah sai alwudu min masdar farj da sabatar rigima ba ya ce matsayin yin arwalla idan mutum ya sha farjin shi shafa laura wa haddathani yahya an malik an abdullahi bin abi bakar an muhammad bin amr bin hazm annahu sami'a sami'a ya ji mutum zubar abinda yake cewa shi muhammad bin abu hazm ya ji daga urwa bin zubair urwa ta hina biyu ta hanya ba ta urwa ta urwa bin zubair ya ji daga urwa bin zubair ya kula iya cewa shi urwa kin iya cewa da halatu ala marwan bin hakam fatadhakarna ma yakunu min wudu فقال مروان ومن مس الذكر ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ شعروا yake cewa wata zubar yake cewa ina shiga wajen murar bin hakam murar bin hakam cikin shugabanni na dola umawiya ya ce fatadakarana da urwa da marwan ya ce muka tattauna a kan ma ya kuna min wudu muka hudu ababen da suke sa a yi arwalla in sun samu amma kama ta tattauna magana kan me yake sa a yi arwalla me yake bata arwalla faƙalar marwan sai marwan sai yake cewa wa min mutu zakar wudu daga shawar al'aura maha akwai arwalla sai urwa yake cewa ma alimtu hada ai ni ban san da wannan san san magana ba aka ce urwa ganin iya cikin manyan manyan masu ilimi da nake zana a Madina sanannu amma yace bai taba yin wannan magana ba bai taba jin magana ba a ce ma aka shahi al'aura wai akwai arwalla an ce wani malamai kamar wanda karki ce wannan iya daga cikin abin da ake kawowa zai yi mutum mai ilimi amma wannan abu kalmi zai san shi ba taujin shi ba ko wannan dogonta na kasa ko kasawa ce ko gajiya ce ai ba ba ba mai wahayi ai ba wahayi yake mishi ba duk abin da ka tsaya na ilimi a samu wani abu da sani ba ba taujin shi ba shekurwa ce ce sam sam musan da haka ba sai maruwa ne ke kame zuwa abin ya da tushe ba sai maruwa ne ya ce a khabata ne busra ta binta sufan sahabiya ce na ji busra ta ban labari binta sufan ta ce ta ji sami'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu ta ce ta ji manzana sallallahu alaihi yana fadar cewa idan masa ahadukum zakarahu fala tawadda idan ɗayan ku ya shahi al'aurar shi kuma zakarin shi yayi alwala kuma ya san tabbas haka ne bai ƙarya mutum da ƙarya haka ne kun tabbas ta bar wannan bar kaji hujjar imam malik ta bacin arwala idan aka shahi al'aura wannan abin da ke da alaka cewa hadisi ne marfu'i mun karanta a nan kuma ya tabbata kawai nasa muke wannan hadisi ne sahihi kuma marfu zai ma malik zai ka maka maganar kuma yan baya magabata kan wannan mas'ala ta sake arwalla idan aka shahi al'ada wa haddathani an malik عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن موسى بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاعتكفت فاعتكفت فقال سعد لعلك مست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضع فقمت فتوضعت ثم رجعت وأن موسى بن سعد بن أبي وقاص كان أن صحابين يتشي كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص ni ne rike rike ma rike rike baban shi Sa'id bin Abi Waqqas ni ne rike ni rike rike ma Sa'id bin Sa'id bin Abi Waqqas qur'ani a shi al-mushaf kenan qur'ani da aka gama ka wuri guda gaba daya ni nake ke mushaf fatakat ihtakat kamar ne susa fatakat ne susa kenan ya suke shi ya sa hannu ya susa sai sa'ad ya kalle shi sai sa'ad ya ce mishi la'allaka musatta zakarat iyayewa a wannan sura kai ka taba zakarar ko ka taba al'aurarka sai na ce na eh na so sa al'aurarka ya ce qum tashi fatawadda zaka alwala kenan iyakar idar sake alwala dan aka shayi al'aurarka yace fa qum fatawaddat sai na tashi na je ne arwallal sun maraja'ata na dawo kaga dai nan sadar na biyu waqas iyakan masu ganin sake arwalla in aka shaya al'aura ko murke wannan wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar kana yaqul idza massa ahadukum dhakarahu faqad wajaba alayhi alwudu وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء imam malik yake cewa daga nafi abdullahi bin umar iya fadar cewa iya cikin fatawar shi iya cewa idan masa ahadukum zakarahu idan ɗayanku ya shahi al'aurar shi faqad wajaba alayhi alwudu arwalla ta zama wajibi akan shi haka abdullahi bin umar yake hudu bayan wannan ya yake cewa wa haddasa ne an malik عن هشام بن عروة عن أبيه كان ده عروة بن زبير عروة شي ما كان يقول إيه تشوا فتويش من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء دون ده يشاهي الأورشي أروى لا تازم واجبي أكنش كدون أثر ني نما غباتا كم مغنى باين وانتهى حديث مرفوع نبو صلى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمص ذكري فأتوضأ سالم بن عبد الله يجي رأيت أبي لا تبابنا غير بنش عبد الله بن عمر na ga babana ya ka tasiri yana wanka bayan wanka sun mai kawo da kuma ga iya arwala bayan wanka a kurta lauye na ce mishi ya ba ta yaba ba ama yujizi ka da kusur min wudu me kake sake arwala bayan kayi wanka wanka bai wadatar da kai ba game da yin arwala sai ka sabuwar arwala bil sananne wankan janaba bai bukatar arwala sabuwar kai shi duk wanda kai wankan jama'a duk nan jama'a wankan jama'a kai ba bukatar alwala sabuwa ko ne ne ma kai illa na ce ayi wannan ɗaya ɗaya yi amma ko ta kai da dawa duka in dai wankan jama'a kai ya bukata bai bukatar alwala kai wanka amma na ga kuma kai arwala shin wankan da kai bai wadace ka ba daga yin arwala qala bala yace i mana ya wadatar da ni daga arwala walakin amma amma dai a hayanin kai abin da kake haka nan wani lokaci zan yi wankan in kare amma so zakari na sha al'aurata shi yasa fa atau zai yi arwalla dalilin shawa al'aura kaga dinnan hujjoji imam malik ne yake ka mana ya dora mu akan cewa sake arwalla in aka shayi al'aura bayan wannan duk da wani hadisai uwa hadisai na sun inganta amma duka nan duka mawqufai ne gaba daya wannan muka tara gaba daya bayan wancan mawqufi wa haddathani an malik an nafi an salim bin abdullah annahu qala كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضع ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن أتود بعد أن تودعت لصلاة لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتودع فتودعت وعدت لصلاتي kaji abin da nan salim ke ba labari ya ce kuntu ma abdullahi bin umar ina tare da baban shi abdullahi bin umar ina tare da abdullahi bin umar fi safar a cikin wani bulaguro fara'aitu he na ga kiran baban shi ba da an tsala ta shamsa bayan rana ta bullo he na ga shi tawadda ya yi arwalla sun masalla ya yi sallah abin da bulaguro shi ko bai saba ga iya irin wannan sallah a wani lokacin fa qultu lahu he na ce mishi inna hadhihi la salatun ma kuntu salliha baba wannan sallah ba kaban ta ba ya ka ki sallah wa haka qala sai ke ce mishi inni ba'd an tawadda'at li salati subhi bana arwalar sallar asuba masastu farji na shahal aurata summa nasita an atawadda he na mance in yi arwala sabuwa kene he sallar asuba da wancan arwala da ya shafi farjin shi kenan ganin shafar ce bata arwalla kenan iya gaba shi da sallar asuba yace shine fatawadda'atu shine kaga yanzu na sake na yi arwalla sabuwa wa uttu da salati kuma na sake sallar asuba ce sake kun ji magana ta shafal al'aura yana bata arwalla yan muna masala wanda ya samu da tawayi wanda bisa dan nan muna magana muna ta malikiya idan samu littafai wanda ba su da ƙaidi da maza ba misali bulugul maram ko wannan misali na fikin suna na abu malik ko wanta na sayyid sabiq suna kawo duk irin maganganun su gama wuri guda misali su gama abu malik ya kawo cewa wannan mas'ala ta shawa al'aura a sake arwalla tana da wajen mazhaba wajen wajen hudu a wajen mabata mazhaba hudu ce akwai masu ganin kurin shawo taba al'aura kurin alwala san ba tauroriya gaba ba tauroriya kai ne kaza ba kai ne kaza ba kurin ba taurore ba irin Abu Hanifa da wasu daga cikin sahabbai kun ga ban sawa sawa farji kurin ba wata kuma akwai wani manhaji ruwa tsalka bin Ali cewa ya manzo Allah tambaya na ya arwala kuma musatta na shafi farjina kuma zana ce in ma huwa bid'atun minka bid'atun minka ai wannan me ya kuwa dan kai ka shafi al'auraka ai al'auraka wata gaba ce daga jikinka me kuma safa arwala bid'atun minka idan ka taba da ka taba ce oh ka kuci ne ka ka ta saka arwala wannan ruwaya ce suka dogara kai ta ta tsarka bin ali ce gaba ce daga cikin jikinka to wannan ruwaya ita abu hanifa ya rike da wasu daga cikin sahabbai suke kan cewa taba al'aura bai shi da bai bata arwanda mazhaba ta biyu masu cewa kurin in je ka taba kurin ta warware kamar imam malik kai a ce za mu ce malikawa haka imam shafi haka abu ibn hanbal haka ibn hazam su menene ba wani kaidi kurin ta warware amma shi imam malik yar kaidi magani akwai su daga masala kaza ga ni take a malikiya amma san ra'ayin maliki daban ne da wani ra'ayin na mazhaban shi kai amma mai ya mazhaban shi akan haka suke shi imam malik ya bambanta akwai shaha wanda kaji dadi zamu ci ashe akan wannan wanda bance ba na bace ba wannan shawa ta ta al'aura imam malik kun iya kashi ma iya kan masa ganin cewa ta al'aura kun tawaro ne kun ka ta al'aura kun tawaro ne shi ta biyu da malik da shafi Ahmad bin Hanbal suna ga cewa kurin da ka taba al'aurarka ka shahe ta kurin da hannunka ta warware kurin akwai masu ganin cewa a'a in ka shafa da wata manuwa kaman sha'awa irin kaman su albani rahimahullah shi ya ga hatta su usaimin suna ga cewa in dai ba wata manuwa daban kai ba yace waccan ruwaya ta busra da take tana busra da ba hadisin busra kowa ya yarda sahihi ne amma me suka cewa shahwa ce ta musamman ba haka ba kuran ƙarƙashin ruwa alƙabin ali da ya ce gabatar ta cikinka kenan idan kai shahawa mara ba wata manuwa komi a lokacin na amma kai shahawa da wata manuwa ce take ɓarɓar da warwarewa shi yasa abu ne san ƙware san ne san kawo shasla bin taimiya ƙarshe shi abu da hatta usaimin abin suke cewa kan wannan mas'ala kuran ta shahawa al'aura in kai arwallah kurin abin da ya mustahabbi ka sake arwan dan fara wani ya zama wani zuwa gaskiya ka tume kun ka sake kai kai wuta kai dan da ba a ce ka sake lai ba a cewa an sake arwan kai lai kuma sanda ko inda ake da matsala ba ka sake arwan ba haka yana masahabu su gaskiya ta yi sauki kurin ka sake shi yahi kuran kuma da gangan dan kuran an ce mata roriya kaka shawa ko me zai kaka shawa ko amma ta kama mutum ya sallah ba ta zo da sallah ya sake dan akwai hujjoji na ganin ba ya sake ba ba ta rorin ba kenan irin wani abin da ya kuma abin da ya yi ra'ayin su shasa bin taimiya irin sa ta su usaimin cewa in dai aka yi a sake a rawalai shi ya yi a zama mustahabbi ya yi ihtiyatar fita daga cikin wata rigima kura ina ga wannan shine zan zama ɗaukar wani magana gaskiya saboda abu ne wanda kware an kai an kawo mashi albani shayi kurin sai in kayi wata manhaji ta sha'awa hatta usain ta bin banza kasan gane magana cewa shawa haka kurin ba ta bata arwanda to duk yawan kullum yawan rikicin a ce kaza ya ɓaci bai ɓaci ba halak ko haram kullum ka guje ma shiga lahi bakin yawa ka yayi lafiya sha ta ihtiyadan eh sai alwudu min qabla tarajul mar'atahu arwallal idan mutum ya shahi ya sumbanci matar shi nan kenan ya ambarasanta kenan ya gama baki da baki ko nan ma dai da wani ana ɗaukar shi magana ta mas amma nan kurin magana baki da baki sun ba aka ce a hausa yin arwalla in aka samu haka shi ma zama ga bayanin kuma malik da hujjar shi kan haka da akwai masu ganin ba haka bane insha Allah wa haddathani yahya an malik an ibn shihab عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلت الرجل مرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل مرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء إمام مالك كان وانا مغانا كاكنا باشد حديث مرفوع أما إيادة موقوفي ابن عمر أكان شيئا abdullahi bin umar iya cewa ubulatar rujul mar'atahu namiji ya sumbanci matar shi ko wajasu wajasuwa biyadi ya shahu a ta da hannun shi min mulamasa iya daga cikin aula muslimun nisa da ake magana kasa akwai magana kan wannan ayat aula muslimun nisa da masu ɗaukan ta kan shawa haka ka taba jikinta da masu ɗaukan ta kan abdullahi bin abbas cewa ana nihin jima'i ne wani sha Allah mun zo san gaba za mu yi magana akan abin sha Allah shi dai anan kenan ya sa ta layin wannan da sun banta da shawo jikin mace iya daga cikin mulamasa da haka sai ce faman qabbala mar'atahu duk wanda ya sumbanci matar shi aw jasa bi yadihi ko shawata da hannun shi fa alayhi wudu arwalla ta hukan shi kuma wancan wannan littafi ne na malikiya za mu je mu ga da manzon Allah ya san bal kuma ya ce masallaci shi ita ba sa ka sabar walla amma shi malik wannan gare shi za mu ga ruwa tabbatatta ya shi manzon Allah zai masallaci ya sumbance ni zai masallaci kuma ya je ya salla ba sabuwar walla haka shi ta ce da ladan kai amma ko shi ma kaga nan tayi tayi Abdullah bin Umar kai bai ce manzon Allah ce ba ko tayi Abdullah bin Umar haka hukunci sai kuma muka ce mu kullum bambance magana maganar sahabi da ta manzon Allah ta tabi an zaka iya samun kuma kaga wata ka san wacce shi a gaba Allah kai mu ranar juma'a insha Allah Allahumma salli ayan wa kenan insha Allah karatu na bulugul maram in Allah kai mu rana ta talata mai zuwa zamu fara insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته